الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na shida ga watan rabi'ul thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ce daidai da 21 ga watan goma miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil izziyati fi fiqhil malikiyya littafi ne na professor muhammad mansur sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na fitaccen littafin nan muqaddimatul iziya ta abul hasan ash-shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 142 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna tattauna maganganun malamai da ainihin wato ra'ayoyinsu game da shataranj wato dara inda muka karanta wasu malaman suka ce in dai akwai iwad a cikinta ko wa ma'ana akwai sa kuɗi daga ɗaya daga cikinsu ko su su duka ko ɗaya daga cikinsu to jumhur na malamai sun tafi akan cewa haramun ne in dai akwai an sa kuɗi ko da mutum ɗaya ne a cikin ɓangarorin guda biyu sa kuɗi to wannan ainihin wato ya zama kamar caca kenan haramun ne wannan shine ra'ayin jumhur dalilin su shine la sabaka illa fi naslin aw khuffin aw hafirin na uku shine idan ya zamto wannan wasa an yi shi ba tare da iwad ba ba kuɗi kawai wasan dai aka zo aka yi ba tare da kuɗi ba to shine malamai suka tattauna game da in ba kuɗi fa to akwai akawal guda biyu kauli na farko kaulin malaman da suka ce koda babu kuɗi haramun ne wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin salaf kuma ra'ayi ne na mazhabin hanafiya da malikiya da hanabila mun ji hujjojin su a darasin da ya gabata da suka kakkawo sannan mun ji amsoshin da aka bayar game da waɗannan hujjoji nasu an gane ko sannan mun tattauna game da ra'ayin malamai na biyu da suke cewa ba haramun ba ne idan ya zamto ba a sanya kuɗi ba to ba haramun ba ne wannan shine ra'ayin wasu shi ma daga cikin salaf da kuma mazhabin shafi'iyya da wata ruwaya da aka samu daga abi yusuf sahibu abi hanifa kuma shine kaulin ibnu hazmin shi ma sun kakkawo dalilansu da hujjojinsu wanda duk mun karanta a darasin da ya gabata to yau malai ce zai yi tarjihi ma'ana zai rajjaha zai rinjayar da ɗaya daga cikin akawal ɗin idan duk malamai sun haɗa kan haramcin yin shataranj ko karta ko dara ko lido in dai akwai kuɗi an sa kuɗi ta zama caca amma in ba kuɗi fa to shine malamai suka yi sabani wasu sun ce haramun ne wasu sun ce ba haramun bane to wanne ne kauli rajihi ma'ana wace magana ce mafi rinjaye ita zamu ji yau alal muallif rahimahullahu ta'ala at-tarjihu rinjayarwa tsakanin wayannan maganganu na malamai guda biyu wallazi yazharu abinda yake bayyana annal ikthara min al-la'ibi bi-shataranj yawan wasan dara ya zamanto kullun sai mutun yayi mafi yawan lokuta ya awa biyu awa uku ana yawan yin wannan wasan wacce khadihi adatan da rikar wasan dara a matsayin al'ada duk da yamma sai an zo kamar yadda masu karta suke duk bayan la'asar sai an zo an zauna an yi ko duk bayan la'asar sai an zo an yi dara ko duk bayan la'asar sai an zo an yi ainihin wato shadaranj an mai da shi ya zama al'ada wa nahwi zalika da makamancin haka makaruhun to in babu kuɗi a ciki to yin hakan makaruhi ne li'annahu la'ibun saboda shi dai shadaran wato dara wasa ne la yantafi'u bihi fi amri din mutum ba zai amfana da shi ba a al'amarinsa na addini babu wani amfani da mutum zai samu a addinance dan yayi wasan dara wala hajatan dunyawiyya tad'u ilaihi sannan babu wata bukata ta maslahar duniya da ta sa sai an yi wasan dara ma'ana wasan dara wasa ne wanda ba zai amfanar da mutum a addini ba kai hatta a duniyancan ba wani amfani da zai masa wa rubbama sara wasilatan ila alwuqu'i fil haram sau da yawa ma yakan zama tsani da hanya zuwa ga afkawa cikin haram domin daga yin wanda babu kuɗi din kila za a wayi gari shedan ya sawwala wa mutane kuma wata rana su sa su yi na kuɗin daga wanda suke kiyaye lokacin sallah a iya wayar gari wani lokaci wasan kila ya yi daɗi ga masu yi su shagalta su ƙiyin sallah da sauran abubuwa irin waɗannan wa amma idza kana al-la'ibu bihi yasiran amma in ya zama wasan ludo ko wasan dara dan kaɗan mutum yake yi wa ma ahlihi kuma ba da kowa yake ba da iyalansa yake yi wa nahawihim da makamantan iyalansa listijmamin nafsi dan dan bawa zuciya hutu an ɗan yi sabgogi ko an yi karatu ko an yi al'amuran rayuwa an ɗan gaji ana ɗan buƙatar ɗan nishaɗi da hutun zuciya to sai a ɗan ɗauko wannan wasan mutum shi da iyalinsa ko a gida ko da abokinsa su dinga yi watan miyatil mawahib da kuma haɓaka baiwa da Allah ya wa mutum domin abu ne wanda yake da yake tafiya da tunani da kwakwalwa da lissafi in ana yi in ba haka ba sai ka ga ba za ka dinga yin nasara ba da haka sai ka auna kaga ina za ka sa ɗan ƙwallonka ko ɗan wasanka to kaga akwai motsa ainihin wato mauhiba da mutum yake da ita fa inna hadha to in ya zama ta irin wannan sigar ba ko sisi da kowa ya sa ba kullun ake yi ba sannan mutum da iyalansa yake yi dan sanya nishadi to wannan fa inna hadha mubahun wannan zai zama ya halatta bina'an alal asli in an gina hukunci akan asalin shi wasan asalin wasa ba haramun bane in dai ba ya shigo ko an samu wani abu da ya haramta a cikinsa ba bi sharɗin amma da sharaɗin Allah ya tarattabu alal la'ibi bihi shay'un min al kada ya zamto wannan wasan yana da alaka ko ya tarattabu alal la'ib ya zamto yana wato dangantuwa zuwa ga wannan wasan shay'un min al-fuhsh wani abu na alfasha misali ana yi a dinga danna dannan ashar ko wannan in yayi nasara ya danna ashar ko kuma wanda aka cinye shi yayi ashar ko kuma wata alfasha ko hirar banza wa badhi'il kalam da maganganu na rashin da'a na rashin kunya aw al-wuqu'i fi muharramin ko kuma hakan zai bayu zuwa ga afkawa cikin haram min tarki wajibin na barin wajibi kamar ana kiran sallah a kitashi aw fi'il muharramin ko aikata haramun kila ya jawo ai fada to kaga in ya sa akwai irin wannan to wannan shi zai sa ba za a yi ba amma duk in wasan ya kubuta daga waɗannan abubuwa kuma ba ko da yaushe ake yi ba malamai suna ganin babu komai qala ibn abdul bar ibn abdul bar rahimahullah annamari yana cewa wa tahsilu madhhabi malik wato abinda mazhabin malik ya tabbatar wa jumhuril fuqaha da kuma mafi yawan malaman fiqhu fi shataranji game da wasan shataranji dara anna mallam yuqamir biha wanda duk ba cace yake yi ba a wannan wasan wala'iba ma'a ahlihi kuma wasan daren ba da wani yake yi ba da iyalansa yake yi fi baitihi kuma a gidansa mustatiran bihi kuma ya boye kansa ba wai fitowa akai fili ana yin abun ba daga shi sai matarsa kawai suna cikin nishadi dan dauko siya a tsakanin su sannan marratan fi shahri ya zama bai fi sau ɗaya ba a wata awul am ko bai fi sau ɗaya ba a shekara dan dai na nishadi lam yuttali lam yuttala alai babu wanda wato ba a ganin sa inda yake din ba guri ne da wani zai gan shi ba wala yu'lam bihi ba ma san yana yi ba annahu ma'afuwun anhu to wai in yayi wasan ta irin wannan sigar an yi masa afuwa a to kaga ai sharuɗan su ma masu wahala ne cikawar ko mutum ya zama to bai fi sau ɗaya ba a wata ko bai fi sau ɗaya ba a shekara kuma tare da iyalansa kuma a cikin gidan ma a ɓoye kar yara ma su san ana yi ba kowa ne ya san suna yi ba daga shi sai ita kawai wata rana yara sun tafi makaranta ko ba kowa a gidan daga shi sai ita suna cikin nishaɗi ya ce bari mu ɗan yi wannan wasan ya ɗauko su yi ƙila kuma an yi sai baɗi to wannan an yi masa afuwa gairu muharramin alaihi bai zama haramun ba a gare shi wala makaruhi lahu kuma bai zama makaruhi ba gare shi wannan ka koma cikin at-tamhid na ibnu abdul bar mujalladi na 13 shafi na 181 ka kuma karanta ka koma ka duba tafsirin qurtubi mujalladi na 8 shafi na 337 wannan shine ra'ayin wasu daga wato malikiya da kuma wasu daga cikin jumhur na fuqaha cewa in dai mutum ya kiyaye waɗannan to zai iya yin wasan ludo dinsa da iyalinsa amma gashi ya zama ba wai wata al'ada ce duk weekend sai an yi baya zuwa ko ina duk weekend sai sun yi a to wannan kaga ya sauka daga ka'idar da aka faɗa ko kuma ya zama to a'a duk ranar kaza yana da lokaci sai an yi a kawai da nishadi ne in an bushi iska bai fi a wata ko a shekara ko wata uku a yi sau ɗaya ba in an yi kuma sai wani lokaci to wannan shine malamai suka ce an yi wa mutum afuwa kuma ya zama tare da iyalinsa sannan mustatiran bihi ba wai ya fito da abun fili da kayan wasan da ana ta gani yanda zai sunnanta wa mutane shi yana da manufar yi to in kuma ya fito fili zai sunnanta wa wasu kila su kuma ba su da aikin yi kullum sai su neman wannan katakon su ma su je su siyo shi da yan wasan sai kuma sun samu gurin zama ba sa zuwa ko ina 24 hours su zauna su ta yi kaga waye sunnanta musu wannan mummunar sunna shine to shi sa aka ce ya boye kansa ta yanda ba wanda zai ganshi ba a ma san yana yi ba to irin wannan an yi afuwa wa qala shaykh rashidu rida a shaykh rashidu rida rida yake cewa innal la'iba bi shataranj wasan dara idza kana ala malin in dai an sa kuɗi da khalafi umumil maisir ya shiga cikin fadin caca ya shiga cikin hukuncin caca wa kana muharraman bin nas ita kwacaca haramun ce da nassi kama takaddama kamar yadda bayani ya gabata wa idza lam yakun kadhalika in ko babu kudi ba asba wanda yasa ko kwandala a cikin bangarorin guda biyu fala wajha lil qawli bi tahrimihi to babu wata fuska ta wato bada fatawa ko kuma babu wata fuska ta kaulin haramta ainihin wato yin wannan wasa kiyasan alal khamr wal maisir wai ayi kiyasin wannan wasa na dara akan shan giya da kuma caca illa idza tahaqqaqa fihi kaunuhu rijisan min amali shaitan sai dai idan ya tabbata shi ma a cikin shataranji din an yadda cewa ya zama rijisan min amali shaitan shi ma ya zama kazanta daga cikin ayyukan shaitan muqi'an fil adawa kuma yana jefa gaba wal baghdha da kiyayya saddan an zikirillahi yana hana ambatan Allah wa anis salati yana hana sallah kaga giya ita tana da waɗannan Allah ta'ala da yace innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai ce innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an zikirillahi wa anis salah fa hal antum muntahun to idan shadaranji shi ma yana da irin waɗannan illolin to ya shiga cikin layin wayancan in ku har bai da shi kuma ba kudi aka sa ba bai zama caca ba ina fata an gane sai yake cewa bi an kana hadha sha'anu man yal'abu bihi da'iman aw fil galib bi an kana ko kuma ya kasance hadha wannan shine sha'anu man yal'abu bihi wato shine sha'anin wanda yake wasa da ita wato yake wasa da shadaran din da'iman ko da yaushe wa fil galib ko a mafi yawan lokuta wala sabila ila ithbati zalika to shadaranji ko babu wani wata hanya da zaka tabbatar wa shadaranji irin waɗannan illolin da giya da caca take da su an gane ko in ka kalli shadaranji ka kalli caca da giya kaga giya da caca an ce rijisun min amalin shaitan an ce shaitan yana afkar da kiyayya da gaba tsakanin mutane ta hanyar giya da caca an ce giya da caca suna hana mutum zikiri da ambatan Allah an ce giya da caca suna hana sallah an gane ko to to kaga yanzu waɗannan abubuwan duk suna akwai su a cikin shataranj to sai malai ce wala sabila babu wata hanya ila ithbati hadha da mutum zai tabbatar da waɗannan hukunce hukunce akan shataranj wa innana na'rifu min la'ibi shataranj domin mun sani cewa daga cikin masu wasan dara man yuhafizuna ala salawati ma ko wanda suke kiyaye sallolin su ba sa wasa da sallah wa yunazzihuna anfusahum anil lajaj sannan suna tsarkake kansu daga dogewa wal halifil batil da kuma rantsa-rantsa na ƙarya ma'ana za ka gansu suna kokarin tsarkake kansu daga allajaj ko ka ce allajaj yawan rigima da musu suna tsarkake kansu ba sa yi wal halif da rantsa-rantsa albatil na ƙarya wa ammal gaflatu anillah amma game da rafkana ga barin Allah falaisan min lawazimin shadaranji wahadahu gaskiya wannan ba iya shadaranji shi kadai bane yake lazumta shagaltuwa ga barin Allah in ana yin sa bal kullu la'ibin bal ma kowane irin wasa wa kullu amalin da ma kowane aiki fa huwa to za ga wannan wasan ko aikin yushgilu sahibahu yakan shagaltar da mai yin sa fi afna'ihi in yana tsakiyar yi an zikiri ga barin zikiri yanzu mutumin da yake gini ko yake gyaran ainihin mota bakanike ko yake walda ai da ya ka same shi yana zikiri sai dai yan buge-bugensa da yan kwale-kwalensa wannan aikin da yake yi ya ko kuma ka samu dan kasuwa ga kwastomomi ana ta ciniki ana kirga kuɗi wanda zikiri zaka same shi yana yi ina fata an gane to ba shaɗaran ji kaɗai ba har sauran wasanni waye za ka ganshi yana yana wasan kwallo yana zikiri ko ganshi yana wasan harbi ko wasan tsere yana zikiri kuma to sai malam yake cewa wannan game da shagaltarwa ga barin zikiri ko ga barin Allah wannan ba iya shaɗaran ji ne yake da wannan matsalan ba bal ma kowane aiki yana da irin wannan a lokacin da mutum yake cikin yin sa to za ga ya shagaltar da shi ana zikir ga barin zikiri wal fikiri da tunani fi ma adahu cikin abin da ba wannan abin da yake yi ba illa kalilan sai dan kaɗan za ka samu duk wanda yake wani wasan ko yake wani aikin to yakan shagaltu da wannan aikin da yake yi ko wannan wasan da yake yi kaɗan ne za ka samu wani yana aikinsa yana zikiri kaɗan ne za ka samu wani yana wani wasan ba shaɗaran jiɗin ba yana zikiri wa min zalika daga haka ma huwa mubahun wa ma huwa mustahabbun wa min zalika daga haka ne za ka gane kenan ma huwa mubahun akwai wasan da yake halal wa ma huwa mustahabbun akwai wanda yake mustahabbi aw wajibun ko kuma wajibi ma kala'ibil khayl kaman wasan dawaki wasan tseren doki wasila da wasan gwada makami ko gwada saiti da bindiga wal a'malis sana'iyya da kuma ayyuka irin na sana'a kamar walda kamar kafinta kamar tela wayannan duk sana'o'i ne allati tu'addu min furudil kifayat wanda su ma ana kirga su a matsayin farilla ta kifaya wanda dole a cikin al'umma a samu masu irin waɗannan sana'o'in to za ka ga duk masu irin wannan din da wahala ka samu mutum kuma yana wannan aikin yana zikiri da hakan an ce kawai shaɗaranji tana shagaltar da mutum gabarin zikiri to ai ba shaɗaranji bane kada yake da wannan matsala wa mimma warada nassu fihi min al-la'ibi yana daga abin da nassi yazo a kansa na wasa la'ibul habashati wasan da habashawa suka yi fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadaratihi kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ba wai musulunci ya hana kowane irin wasa bane akwai wasan da ana iya yin sa kawai dai ya zama ya kubuta daga irin abubuwan da suke mawane abubuwan da ba a so ya shigo cikin wasan ya zama ya kubuta da su ina fata in dai ya kubuta daga irin waɗannan to dan wasa na nishadi lokaci lokaci kar mutum ya ɗauki rayuwarsa la'iban wato lahaun wa la'ib gaba ɗaya wasa da shagala ita tafiya a wannan kuma shine sai ya zama aibu a ga mutum amma dai dan dan nishadi hakan ya dan bushi iska ya dan je ya dan motsa jiki ko ya dan ya dan yi ta mola haka lokaci da dogon wandonsa ba gajeren wando ba dan a dan tsinka jini amma ya zama kullun da yamma sai ya fita bayan la'asar har ranar juma'a sa'at a fihi sa'atun din nan ba ruwansa da yace yana yana yana yana stadia to ai kaga wannan yana yana stadium kaga akwai matsala ko amma wanda dai wasan sa na nishadi ne dan je dan yi nishadi to wannan kaga ga annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa habashawa sun zo sun yi wasa kuma annabi yana yana gani yana kallo to kaga wannan sai yake nuna amma wannan kaga ya da sallah ne kaga bai fi sau ɗaya ba a shekara to kaga irin wannan dan nishadi sau daya a shekara ko sau daya a wata to wannan duk kaga mutum zai iya yi matukar ya kiyaye wasu dokoki na musulunci wa inna ma iba shataranj min annahu ashaddu al-al'ab igra'an bi ida'ati al-waqti at-tawil wai dalilin da yasa aka aibata wannan shataranji din kaji malamai suna ta sukar wannan dara din an an gano cewa ita dara din nan min annahu ita dara din nan ashaddu al-al'ab ita ce mafi tsanani cikin wasanni igira'an wajen kwadaitar da mutum da ɗaukewa mutum hankali bi idza'atil waqti tawil wajen ɓata lokaci mai tsawo ita ce saboda shigare ka san game duk me yi ka kula da shi za ka gani tana ɗaukan masa lokaci mai yawa ga wasu ‘yan aljanu ifiritun a cikin wayarsa za ga wani da waya sai mutum ya yi ta yi ta yi ka gaya mutum ya dukufa ba ba lalle kai sallama ya amsa ko daga kai ba yana ta yi yana ta yi to an gano shataranj daga cikin dalilan da yasa aka aibata wasan shataranj saboda yana ɗauke lokaci yana ziga mutum ya farar da lokutansa masu tsada masu tsawo kuma wala'alla shafi'i karihahu li ajali hadha malai ce watakila shi kansa imamu shafi'i da ya karhanta irin wannan wasa na dara to ya karhanta shi ne saboda irin wannan illar da wasan yake da ita ka koma cikin tafsirul manar mujalladi na bakwai shafi na 62 zuwa 63 an gane magana shataranj al'ashiratu sai kuma matsala ta goma at-taswiru mutum mutumi ko mutum mutumi ala sifatil insan kuma mutum ya sassaka mutum mutumi da siffar dan adam aw gairihi ko siffar wani dan adam min alhaywana daga cikin dabbobi masu rai ina hukuncin mutum ya zama sana'arsa shine sassake sassaken ko ko ya sassaka ainihin wato doki ko ya sassaka kare ko ya sassaka jaki ko ya sassaka ainihin wato mage ko ya sassaka mutum da sauransu wayannan sassake ko kuma da, da, da yumbu yake yin irin waɗannan taswir din waradat fin nahyi an taswiri iddatu nususin sahihatin nassosi ingantattu masu tarin yawa sun zo game da hana wannan taswir din wato surayin mutum mutumi famin hana daga cikin hadithan an abdullahi bin mas'ud na radiyallahu anhu ma qal Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzo Allah yana cewa inna ashaddan nasi azaban inda Allah yawmal qiyama mutanen da suka fi kowa shan tsananin azaba a wajen Allah ranar alkiyama almusawwiruna masu yin mutum mutumi masu sassaka gunki masu sassaka ainihin barewa ko su sassaka giwa ko zaki ko damusa ko kuma dan adam ma su yi shiga shi nan da ka ganshi ka san mutum ko wanda ka sani ko wanda baka sani ba an sassaka shi da katako ko an sassaka shi da ainihin wato da laka ko wani abu mai kama da haka wannan hadithi imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 5950 imam muslim hadithi na 2109 wa an sa'id bin abi al-hasan qal kuntu inda ibn abbas sa'id bin abi al-hasan yace wata rana ina wajen abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda iz atahu rajulun kawai sai ga wani mutum ya zo fa qala sai ce ya abal abbas ya kai baban abbas inni insanun ni mutum ne innama ma'ishati sana'ata da nake in rayu sana'ar da nake in ciyar da kaina da iyalina ba wata sana'a bace min san'ati yadi face sana'a ce ta hannu sana'a ce min san'ati yadi daga abin da hannuna yake san'antawa wa inni asna'u hadhihi tasawir abinda ko nake yi shine ina san'anta ma'ana ina yin irin wannan mutum mutumi din shine sana'ata da shi nake ci nake ciyar da iyali faqala ibn abbas Abdullahi dan Abbas ya ce wato la uhaddithuka illa ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bazan zantar da kai komai ba bazan ce da kai kala ba a babun fatawa game da wannan mas'alar ba abin da zan gaya maka sai abin da naji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'tuhu yaqul naji manzon Allah yana cewa man sawwara suratan duk wanda ya sassaka ko yayi mutum mutum mutumi fa inna allaha mu'azzibu to lalle ya sani Allah sai ya gana masa azaba hatta yanfuka fiha ruha har sai ya busa wa wannan abin da ya sassaka rai da haka in ya sassaka guda ɗari duk za a yi ta gana masa azaba yana cin wahala a wajen Allah ranar alkiyama har sai ya busa musu rai walaysa binafikhin fiha abadan kuma ba zai taba iya busa musu rai ba har abada yanzu mutum yana wannan sassaƙe-sassaƙe a ranar tashin alkiyama ce sai ya busa masa rai ya za ya busa masa rai to kuma azabar da za a ana masa azaba ce sai ka hura masa rai farabar rajulu rabuwatan shadidatan sai wannan mutum ya yi wani irin gwauran numfashi shine farabar rajulu rabuwatan shadidatan ai ala nafasuhu sai ya yi wani ya ja gwauran numfashi wasfarra wajuhuhu fuskarsa ta kada saboda tsoron wannan narko da ya ji faqal abdullahi dan abbas ya ce da shi wai haq Allah sarki in abaita in kaki kana ganin dai wannan sai kai wannan sana'a in abaita illa an tasna'a in kaki ba za ka iya canza wata sana'a ba sai ita wannan din fa alayka bi hadha shajar to ga irin wannan bishiyoyin ka dinga yin bishiya ka dinga zanen bishiya ka dinga zanen duwatsu ka dinga zanen ruwa wa kullu shay'in laysa fihi ruhun da duk abin da bashi da rai ka zana mota ka zana mashin ka zana jirgin sama ka zana kamfani ka dinga zane-zanen gidaje da sauransu ka dinga irin wannan akwai wawun anan wa kullu ya sa kawai kullu shay'in ko wa kullu shay'in laysa fihi ruhun da duk abin da bashi da rai ma'ana Abdullahi dan Abbas da yaga hankalin wannan mutum ya tashi ya yi fice da wannan sana'a da ita yake rayuwa sai ce to in ya zama canza wannan sana'a zai baka matsala ka ci gaba da yin ta amma ka soke wasu abubuwan da kake yi a wannan masana'anta taka duk abu mai rai ka daina yin sa ko kwangilar abu mai rai aka kawo maka na ka sassaka shi ka ce ka daina yi sai ka koma yin zanen fulawoyi ruwa da sauran abubuwa irin waɗannan wani hadithi imam bukhari ya ruwato shi hadithi na 2225 imam muslim hadithi na 2110 qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi rahimahullah yace qala al-ulama malamai sun ce taswiru suratul haywan zana ko sassaka surar dabba aidhin ruhi wato zana ko sassaka abu mai rai haramun haramun ne shadidu tahrim kuma haramcin ba dan kankani ba haramci ne mai tsanani wa huwa min al-kaba'ir bal ma yana daga cikin manya-manyan laifuffuka li'annahu mutawa'adun alai domin laifi ne wanda an yi alƙawarin an yi alƙawari alaihi akan yinsa bi hadha alwa'id shadid da irin wannan narko da azaba mai tsanani almadhkur wadda aka ambata fil ahadith a cikin hadisai wa sawa'un sana'ahu bima yumtahanu aw bi ghairi sawa'un ya zana wannan abun da abun da yake wulakantacce ba wani abu mai kima ba ma'ana sinadaran da yayi abun ba wasu abubuwa masu kima bane kila wasu tsummokarai ya hada yayi kamar irin ya yayi na tsummokarai shine ma yumtahanu abinda wato wulakantaccen abu da shi ya hada yayi wannan abun da wannan abun wulaka wato sana'ahu bima yumtahanu aw bi ghairihi yayi abun da abun da yake wulakantacce kowa zai iya raina shi a tattaka shi ko kuma wanin sa yayi amfani da shi fa sana'atuhu haramun ya sani sana'arsa ta wannan abun haramun ce bi kulli halin a kowane irin hali li'anna fihi mubahatan li khalqillahi ta'ala domin a cikin yin irin wannan sana'ar akwai kwaikwayon halittar Allah madaukakin sarki wa sawa'un kana fi thawbin aw bisadin aw dirhamin sawa'un yana yin irin wannan zanen ne a jikin tufafi ko yana yin wannan zanen ne a jikin wato a jikin shimfiɗa au dirhamin ko a jikin kuɗi yake yin irin wannan zanen au falasin ko shi ma kuɗi a jikin dirham yake wannan zanen au falasin ko jikin kuɗi au ina'in ko wani kwano ko wani plate a jikinsa yake au ha'idin ko a jikin bango au gairi ha ko wani haka in ji imamu nawawi ya ce duk ya shiga ciki wa amma taswiru gairu zirruh amma zana da sassaka abu ba mai rai ba ka shajari kamar bishiya falaisa bi haramin wannan ba haramun bane hadha hukumu nafsi taswir wannan game da hukuncin shi ainihin zanawar ko sassakawar kenan wa amma ittikhazul musawwaru amma game da ittikhazul musawwaru wa fihi suratu dhirruh amma game da mallaka da rikar abinda aka zana wani abu a jikinsa ko aka sassaka shi wa fihi suratu dhirruh kuma wannan tufafin kowannan plate ɗin kowannan abin akwai abu mai rai a ciki to ina hukuncin mallakar abin da shi kuma yake da abin da aka zana mai rai kuma jikinsa kun gane ko wancan an yi magana game da shi ainihin sana'ar to wanda ya riga ya yi sana'ar ya sake ta kasuwa kai kuma ina hukuncin ka je ka siyi abin da aka yi zana ko aka sassaka shi kuma mai rai ne fa in kana mu'allaqan fi ha'idin aw thawbin mimma la yumtahanu fa huwa haramun idan ya zamto wannan abun ana rataya shi ne a makale shi a jikin bango aw thawbin ko a jikin tufafi yake kuma abin da aka zana din mimma la yumtahanu yana daga cikin irin abin da ba a wulakanta shi fa huwa haramun to haramun yanzu misali sai aka yi zanen kare kaga ana wulakanta kare an gane ko mimma yumtahan daga cikin irin abin da ake wulakantawa sai ya zama ba abin da ake wulakanta ba ne wani abu ne da mutane suna ganin darajarsa da kimarsa shi aka sassaka ko shi aka zana a jikin bangon ko a jikin tufafin to wannan fa huwa haramun wa in kana fi bisadin idan ku a shimfiɗa ne kamar carpet yudasu da ake takawa au mahaddatin ko fulo da ake yin matashin kai da shi wa nahawihima da makamantan haka mimma yumtahanu daga irin abin da ake wulakanta dan da abin da za a taka shi kaga wulakantacce ne duk abin da za a yi matashin kai a ciki a yawun bacci ya zuba a kansa kaga shi ma wulakantacce ne falaysa bi haramin ma'ana in abin da aka yi da wannan abin abu ne wanda yake kamar shimfiɗar da ake takawa ba wani abu ne wanda za a rataya ko kuma jikin tufafi yake ba kaga a jikin tufafi ne abun ya zama to ba wulakantacce ba tun da gashi har kai tufafi zaka sa shi a jikinka in ya zama ratayewa a jikin bango ne kaga ashe abu ne ba wulakantacce ba tunda har ya samu mukamin a kafe shi a ado da shi a jikin bango amma in ya zama abin da ake takawa ne kamar kafet aka yi da shi ko tabarma aka yi da wani abu hoton wani wani abin nan wani doki ko aka yi hoton wata damusa a jikin tabarma tattake ta za a yi ko kuma fulo ne aka yi rigar fulan sai aka zana hoton wata, wata, wata barewa ko wani kare ko mage a kai wanda za a yi matashin kai shi ma kaga wulakantarwa ne to wani hawi hima da makamantan haka mimma yumtahan daga abin da ake wulakantawa falaisa bi haramin wannan ba haramun bane wala farqa fi hadha baina ma lahu dhillun wa ma la dhilla lahu babu bambanci akan wannan hukunci da muke tattaunawa game da abin da yake da inuwa da wanda ba shi da inuwa kana ce ai abu kaza shi ba shi da inuwa da mai inuwa da mara inuwa duk ya shiga ciki walakin hal yamna'u dukhulul mala'ikatir rahma hadhal bait to shin ga wata mas'ala wayannan abubuwan da muka faɗa idan mutum ya mallake su shin suna in ya sa su a gidansa suna hana mala'ikun rahama shiga gidan wal azharu eh yake cewa wal azharu zancen da yafi bayyana annahu amun fi kulli kalbin wa kullu suratin wa annahum yamtani'una min al-jami' li'idlaq al-ahadith wal azharu zancan da yafi fitowa fili annahu amun wannan hukuncin gamamman hukunci ne fi kulli kalbin cikin dukkan wani kare wa kulli suratin da kuma ainihin wato kowace irin sura kulli suratin wa annahum haƙiƙa su yamtani'una min al-jami' suna hana dukkan mala'iku shiga gidan li'idlaƙil a hadith saboda hadisan da suka zo ba su yi ƙaidi ba hadisan da suka zo da cewa la ta dukulul mala'ikatu fihi mala'ikatu baitan fihi kalbun wala sura haka annabi ya ce mala'iku ba sa shiga gidan da a cikin wannan gidan akwai kare ko kuma akwai sura wallahu a'lam ka koma cikin sharhu sharhu sahihu muslim na imam an-nawawi mujalladi na shida shafi na 745 bi ihtisarin a takeice wannan su akwai nasin da ya ware su yan kayan wasan yara hadithin na Aisha da muka karanta ya nuna yan wasan yara wannan babu komai an bayyanta faslun rabewa insha Allah fi adabi salami wal isti'zan a wannan fasali zamu ji ladubban sallama wal isti'zan da kuma neman izini abu biyu ne yawanci mutane ba sa gane haka kuma da yawa zaka samu wannan har wanda zaka ganshi kamar mai karatu kuma yana da fahimta amma zaka same shi a haka ma'ana zaka samu mutum kawai da yayi sallama sai ya danna cikin daki ko da yayi sallama kawai sai ya fada cikin gida sallama daban isti'zani daban sallama shine idan kai sallama wannan mutanen gida sun san cewa wani yana so ya shigo ɗakin ko yana so ya shigo gidan to a daidai wannan lokacin za su yi ƙoƙarin kiccinsa gidan in akwai abin da ba a so ya gani ko kuma ɗakin in akwai abin da ba a so ya gani za a yi maza a kawar da shi sannan kuma sai isti'izan ma'ana bayan ya yi sallama zai ce in shigo wannan ko masu karatun suna wannan kawai da mutum ya yi sallama wani ma ba zai tsaya ka gama amsa sallama ba kawai zai yaye labule ya fada maka cikin gida ko cikin ɗaki ko haka kamata ya yi sallama a lokacin kila ka fito daga ban ɗaki ko kana son ka ɗan kintsa ko kana kaza ko akwai akwai yanayi katin da kana ganin kana cikin guri ka yi tunanin kai kaɗai ne a cikin guri so a duk yanda ba a tsammani tunda kana da privacy zaka iya yi to kuma mutum kawai ya zo da sallamar da yaya labulan duk lokaci daya kaga in ma akwai a yanayin da kake da baka so ya ganka ya riga ya ganka sai ya zama da sallamar tasa ba ta da wani amfani shi al'isti sallama ana yin ta ne don haka shi sa suka ce idan gida irin mai darar cikin gida din nan ne to in zaka je kofa gidan rabewa zaka yi bangaren yamma ko bangaren gabas kar ka ya zama to da an bude gidan sai ka hango hacin cikin gida an ga kai ne in kai sallama sai ka koma gefe an fahimta ko kamar yadda mun karanta wannan riyadu salihin sannan aka ce waye in dai ba a gane ka ba har aka ce waye sunan ka zaka faɗa amma sai mutum ka dinga waye sai ce ni ne kuma in ka ce kaiwa kuma sai ya ji haushi waya baka gane muryarsa ba wani ba hatta a wayan ya kira ka wai na fahimci fa ban gane wato baka ajiye wayar ta ba kenan sai kuma abun ya zama rigima a rayuwa ta zama ba hanzari kenan ko eh to wannan yau yau ladubban da malam zai koya mana shine ladabin yanda sallama take da al-istizan hukumus salami wa kayfiyatihi hukuncin sallama da kuma kaifiyar yanda ake sallama alal musannif al-ibtida'u bis salami sunnatun ka fara yi wa mutum sallama wannan sunna ne wa radduhu fardu kifayatin amma shi kuma ya mayamma da sallama wannan farilla ce ta kifaya farilla ta kifaya ma'ana in ya zo ya sallama in wani ya amsa ya ɗauke wa sauran shi ne ake nufi amma lalle a samu wani ya amsa kar ya sallama da a yi masa shiru aƙallan ɗaya ce wa alaikumus salam ya ɗauke wa ragowa kuma kai ba za ka dinga ƙorafin kayi sallama da an yi banza da kai mutum ɗaya ne ya amsa to ai shi ne fardu kifaya ne mayan ma da sallama fardu kifaya ne in ɗaya yayi ya ɗauke ya ɗauke wa sauran wa sifatuhu sifar yanda ake sallama an ya qula al-mubtadi wanda zai fara sallama ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum au ko kuma yayi tanwini salamun alaikum wannan mun din da ya tanwini ita take wakiltar ma'arifaccen alifin da lam sai ce salamun alaikum wa ya raddu mai mai da sallama shi kuma sai ce wa alaikumussalam ko kuma assalamu alaikum shi ma sai ya maka assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum ya ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa alaikumussalam kowanne in an an ya mai maka da shi ya yi daidai wa alaikumussalam aw assalamu alaikum al'adillatu ala sunniyati salami kathiratan jidda dalilan da suka sunnanta yin sallama gaskiya dalilan suna da yawa sosai min ha hadithu abi huraira daga ciki akwai hadithun abi huraira radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam ce haqqul muslim ala al muslimi sittun haqqin musulmi akan dan uwansa musulmi guda shida ne kaji ba alfarma bace haƙƙin sa ne kila ma hunna ya rasulullah sahabbai suka ce waɗanne haƙoƙi ne guda shida nan ya ma'aikin Allah qal manzo Allah ce idza laqitahu fasallim alai haƙƙin musulmi na farko akan akanka in ka hadu da shi kai masa sallama an ji wannan wa idza da'aka fajib in ya gayyace ka ka amsa ba wai kallon waye ya gayyata ake yi ba kamar yanzu yanda muke selecting kawai wane ya gayyace ka wane ya gayyace ka sai ka dinga zuwa gayyata wane amma ba za ka amsa ta wane ba saboda kila wanan wani mai kuɗi ne ko kamar yadda dai mun sani an gane ko mutum mai kuɗi ne ko wani babba ne ko kaza kaza sai ka amsa gayyatarsa shi kuma idan mutum ya zama to ba mawadaci bane ya gayyace ka sai ka ce ka manta ko ka ki zuwa to daga cikin haƙƙin musulmi shine in ya gayyace ka ka amsa ma'ana gayyatar ɗaurin aure ko walima ka amsa wa idastan sahaka in ya nemi nasihar ka fansahalahu kai man nasiha in ya nemi da Allah ka bashi shawara to ba shawara ta gaske da ikilasi shine ma'ana idan san saka wani kaza nake son yi amma da Allah me ya shawara ka faɗi abin da ko kai ne a iya fahimta ka haka zaka wa idza adasa idan ya aci shawa fa hamidallah ya gode wa Allah fa shammithu ka gaishe shi wa idza marida in ya rashin lafiya fa uduhu ka dubo shi wa idza mata in ya mutu fattabi'uhu ka raka gawarsa abin ne shi wannan haƙƙin musulmi ne akan musulmi hadithin muslim hadithi na 2162 wa amma raddu amma mai da sallama din fa wajibin wannan wajibi ne alal kifayati amma wato wajibi ce wajibci na kifaya wanda wani ke iya daukewa wani in wani ya amsa to ya daukewa sauran liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wa idha huyitum bi tahiyatin idan aka yi muku sallama aka gaishe ku da wata gaisuwa fahayyu bi ahsana minha to kuma ku yi sallama da mafi kyawu daga irin sallamar da aka yi muku ma'ana ku yi gaisuwa da mafi kyawun gaisuwar da aka yi muku auru duha ko kuma kuma yadda kwatankwacin irin wanda aka yi muku shi yasa can malam yace ko dai in ai maka ka ce wa alaikum salam ko kuma kamar yadda makamanciyar wanda aka yi maka kai maka ce assalamu alaikum suratul nisa'i aya ta 86 wal aslu fil amri al wujub asali cikin umarni wajabci malam yusrib anhu sarifun matukar wani abu bai karkatar da umarnin daga wajabci din ba in Allah yayi umarni to asalin wannan umarnin wajibi ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni asalin wannan umarnin wajibi ne har sai in an samu wani dalili da ya nuna wannan umarnin ba na wajibi bane wa hadha al-hukmu mahallu ijma'i ahli al-ilmi wannan hukuncin wuri ne da malamai ma'abota ilimi sun yi ijma'i akan haka wa mimman naqalahu daga cikin wanda ya ruwaito wannan ijma'in ibnu hazmin wa ibnu abdul bar wa shaykh taqiyuddin ibnu taymiya rahimahumullah wayannan duk sun ruwaito ijma'in malamai akan mai da sallama fardu kifaya ne ka koma ka duba al'adabu shar'iyya na ibnu muflih bugu na mu'assasatul risala mujalladi na ɗaya shafi na 356 da kuma alminahul wato aliya fi bayanin sunanin marwiya na addoktor abdullahi bin hamud alfarij ko alfarij shi ma bugu na na biyu wato a ɗaba'atu saniya kenan wanda aka buga a shekara ta 1435 daru al wasahab alwakafiyya almadinatul munawwara almamlakatul arabiyyatul saudiyya shafi na 130 in ka duba za ka ga wannan bayanin da malai kawo kaifiyatu salam ya ake yin sallaman nan wa afdalu lafzin lissalam fiyayyen lafazin da ake amfani da shi na sallama warraddi da kuma mai da sallama wa akmaluhu mafi cikar lafazin sallama alintiha shine mutum ya kai har ya ƙure ila wa barakatu har izuwa wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan shine afdal wa akmal فيقول يتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن هذه أحسن التهية وأن إتتي مفي كاون غيسوا وأكملها كما إتتي مفي كمالا با وتغيسوا ذاك يا كاجن يا تتبرن يا واي وأن دبة كي كمالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفتان غاني قال ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر رحمه الله يتي وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما انتهى السلام الى البركه عبد الله دان عباس عبد الله دان عمر suka ce sallama tana karewa ne zuwa ga albaraka ma'ana wa barakatu kama zakar Allah azza wa jalla an salihin an salihi ibadi kaman yanda Allah ta'ala ya faɗa game da nagartattun bayinsa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahamar Allah da albarkarsa ta tabbata a kanku ya ku ahalal baiti mutanen gidan suratu hud aya ta 73 ka koma cikin at-tamhid mujalladi na biyar shafi na 293 ka kuma koma zadul ma'ad na ibn al-qayyim mujalladi na biyu shafi na 417 istihbabu ifsha'is salam an so yaɗa sallama ana so sallama ta yawa cikin mutane ana so sallama a dinga yawan jinta assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah ana assalamu alaikum alaikum assalam ana son a dinga jinta tana yawo a daina rowa sallama don Allah a taimaka a daina rowa ba bakan ku da yamma a ba da Allah bala assalamu alaikum a wa alaikum assalam yawa baka da yamma ya gida ya kasuwa a to wannan dai sai an an yi sallama ba laifi sai a kara da wannan an gane ko baka tashi kaga ita ma ya dan yi mata wani abin nan ka gani an gane ko to duk wannan ana son sallama ta yawa an gane ko wa ifsha'u salami sunnatun ya da sallaman nan sunnar manzon Allah ce muraggabun fiha wanda akwai abun kwadayi sosai a ciki bi fadlin azimin ga tarin falala mai girma an abi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa la tadkhuluna aljanna ba zai taba yiwa ku shiga aljanna ba hatta tu'minu sai kun yi imani wala tu'minu ba za ku yi imani ba hatta tahabbu har sai kun so junanku awala adullukum shin ba zan nuna muku ba ala shay'in wani abu idza fa'altumuhu in kun aikata shi tahabbtum za ku so juna afshu salama bainakum ku yada sallama ku daidaita sallama tsakaninku wato ba abin da zai sa mu kaunaci junan mu sai sallama shi yasa aka ce yana cikin alamomin tashin alkiyama za mu karanta a can gaba cikin alamomin tashin alkiyama ya zama baka sallama sai ga wayanda ka sani in ka biyo nan ka sai ka mutun ya hanga nan in bai ga wanda ya sani ba kawai ya dauke kansa ya ta tafiya wannan alamatu sa'a ne na'am to ta to shikenan ka gani ta zo din kenan ko yawa kawai mutun ya ga wanda bai sani ba kawai ya tafiya sa abinsa an gane ko da haka ana san ifsha'is salam annabi ya ce ba za mu shiga aljanna ba sai sai mun imani ba za mu yi imani ba sai fa muna kaunar junan mu fa ina kin mutum ina kin dan uwana yana kina ah ba magana shiga aljanna imani ina zai yi kana kina ina kin ka ina da imani kana da imani to ina dalilin kiyayya ai babu dalili ai kiyayyar shine dama ina da imani kai baka da ko kana da ni banda amma duk muna da imani mun yi tarayya imani ai yan uwan juna ne an gane ko da aka kamata yi mu kaunaci juna sai annabi ya gaya mana sirrin yadda za mu so junanmu shine mu yada sallama wannan hadithi ne wanda yake imam muslim ya rawaito shi hadithi na 54 wa min ifsha'ihi yana daga yada sallama an tusallima ka dinga yin sallama ala man arabta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba kama fi hadisi abdullahi bin amr kamar yadda yazo cikin hadisin abdullahi bin amr رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متن يا تنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير وانا أيكي ني يفو الهيري يفو لا دا دفل لا مسلنشي قال سيشي تدعيم الطعام كتشير دا أبنشي ɗanyensa da dafaffansa ka fito da abinci ala gafata mala ka ciyar da abinci wannan yana daga cikin ainihin wato khairul a'mal wa taqra'u salam kuma ka dinga yaɗa sallama alaman arabta wa mallam ta'arif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba duk inda ka shiga assalamu alaikum yanzu kwanan na yake gaya min wani bawan Allah da ya rasu a gandu har ma kaman in kesa ce haka assalamu alaikum dattijo ne amma da ka haɗu da shi kana gaishe shi yana assalamu alaikum a ina kwana ba ba ina assalamu alaikum wai sai ka dai amsa masa ba zai amsa sauran gaisuwa za ka yi taimun magana sai dai ta salamu alaikum salamu alaikum ni ban san shi ba ma dai amma dai an yi masa wannan shaida cewa shi in kesa ma assalamu alaikum an yi wani ɗan siyasa ma a katsina a yi malin lawan assalamu alaikum haka wannan ayin kiya ce mai kyau a sa wa mutum irin wannan an gane ko da saboda haka wannan yana da kyau mutum ya zama to kawai an riga ya saba da wannan ya shiga bakinsa wannan hadithin imam bukhari ya ruwaito shi hadithi na sha biyu imam muslim hadithi na talatin da tara wa tarku salami ala man lam ta'rif ga karatun kin yin sallama ga wanda baka sani ba min alamatis sa'a yana daga alamomin tashin alkiyama daga cikin alamomin tashin alkiyama shine zama baka yin sallama sai ga mutanen da ka san su kama fi hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu ba kama yanda zo cikin hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ashrati sa'a yana daga alamomin tashin alkiyama idza kanat at-tahiyatu ala al-ma'rifa idan gaisuwa ta zama sai da sanayya ba za ka gaida mutane ba sai ka san su ba za ka yi sallama ta musulunci ga mutane ba sai waɗanda ka sani to alamar tashin alkiyama ta zo wa fi riwayatina wata riwaya inna min ashrati sa'a yana daga alamomin tashin alkiyama an yusallima ar-rajulu ala ar-rajul mutun yayi wa mutun sallama la yusallimu alaihi ba dan komai yayi masa sallama ba illa lil ma'rifa sai dan ya san shi wa fi riwayatina wata riwaya baina yaday sa'a taslimu taslimul khassa kafin tashin alkiyama akwai gaida wasu mutane ke bantattu daga kafin tashin alkiyama shine baina yadai sa'a kafin tashin alkiyama taslimul khassa akwai gaida wasu mutane na musamman ma'ana gaida waɗanda ka sani iya wanda ka sani kawai su in ka zo wuce za ka yi mun sallama in ka zo ka shigo area da baka san su ba ba san ka ba kawai haka zaka sa gaban ka ka tafi ka babu sallama to wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ka koma cikin musnad na Imam Ahmad hadisi na 3664 da kuma hadisi mai lamba ta 3848 da kuma hadisi mai lamba ta 3870 ka kuma koma yana cikin silsila as-sahiha hadisi na 644 da kuma sahihul adab al-mufrad mujalladi na ɗaya shafi na 40 da biyu kai wa min ifsha'ihi yana daga cikin yada sallama ba'athuhu ila al-ghayr ka aika sallama ga wani wa tablighuhu anhu da kuma isar da wannan sallama wa tablighuhu da kuma isar da sallamar anhu daga shi wanda aka je aka gaisar misali da Allah an kaje ka ce ina gaidawa ne to in kaje ka gaya masa wane ya ce ko yana gaishe ka to in ka je shi kuma amsar da ya bayar ya ce to ina amsawa shi kuma in ka dawo sai ka ce ko na gaishe shi ya ce ina amsawa ka ji ashe wayannan duk kyawawan ɗabi'u ne masu kyau na musulunci wai yana daga cikin yaɗa sallama ba'athuhu ba baka ga mutum ba ma kaga ashe har aikin sallama ana yi in ka je ka ce ina yi wa wani sallama in ka dawo kai kuma dan aikin ka ce ya ce wa alaikumus salam yana yana amsawa yadullu ala zalika hadithu ummul mu'minin Aisha hadithun ummul mu'minin Aisha yana nuni akan haka annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita inna jibrila yaqra'u alayki salam qalat wa alaihi salam wa rahmatullah manzo Allah yace mala'ika jibril ya ce miki assalamu alayki yace yana gaishe ki yana miki sallama ta ce a aiko shi ma wa alaihi salamu wa rahmatullah shi ma ina ce masa wa alaihi salamu wa rahmatullah mana ina amsawa an gane ko wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 3217 imam muslim hadisi na 2447 za mu iya kara to wa yusannu raddu salam ala al-hamil wal muballigh anhu an sunnanta raddu salam dawo da sallama alal hamili ga wanda ya ɗauki sallamar wal muballagi anhu da kuma wanda aka isar da sallama daga gare shi ma'ana an sunnanta kai in aka ce dala an kaje ka ce ina yi wa wani sallama ina gaishe shi ina mafatan alheri shi kuma da kaje to in kaje din ka gaya masa sannan shi kuma ya ce a na ku gode ina amsawa ni ma ina masa fatan alheri ina gaishe shi to in ka dawo kuma sai ka ce saƙonka na gaisuwa na gayawa ne kuma shi ma ya ce yana amsa yana godiya kar kawai aiko na cewa ne ya gaishe ka ce ka san wani da shiri ta ya manta a kar ka zama irin wannan mana aike irin wannan na alheri a gaya maka ka ce ka manta an gane ko aiko ina yawan turowa na gaisuwa ya ce kawo ko baya faɗa za ga yawanci ana samun irin wannan ko in ka ga mutum ka ce aiko ina yawan ganin ko ɗansa ko wani ɗanwansa ka ina cewa ya gaishe ka ya ce a aiko bai taɓa gaya mun ba to shi ne mala ya ce a sunna ne ka zama in kai ɗan aiken in an ka ɗauka ka isar in an aiko ka kuma ka dawo da ita kama fi hadithi rajulin min bani tamimin kamar yadda ya zo a hadithin wani mutum ɗan ƙabilar bani tamim awsala salama abihi ya isar da sallamar mahaifinsa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi alayka wa ala abika salam to kaga kenan maganar yusannu raddu salam ala alhamil wanda ya dauko sakon sallamar yazo yace maka wane yana gaishe shi kace to ina gaishe shi kuma ina gaishe ka shine alhamil kaga wanda ya dauko sallamar kaga shi wannan sai ya ce babana ku ya rasulullah ya ce ina gaishe ka yace ka amma ina gaishe ka kuma shi ma ina gaishe shi an sunnanta haka kar kawai yazo ya ce maka wani yana gaishe ka ce to ina godiya ina ina amsawa ina amsawa ko ka ce ina gaishe shi hakan yayi amma ka ce to ina gaishe shi kai ma kuma da ka dauko wannan Allah ya saka ma da alheri ina gaishe ka kai ma kaga sai ya ce alaika wa ala abika salam ina yi maka sallama kuma ina yi wa mahaifinka sallama wannan hadithin Hassan ne Imam Ahmad ya fitar da shi a hadithi na 23104 Imam Abu Dawud hadithi na 5231 wa hadithu Anas ne radiyallahu anhu lamma ballaga an-nabi sallallahu alaihi wasallam salama Jibril alaihi salam da hadithin Anas Allah ya kara masa yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sallamar mala'ika Jibril ala Khadijata ga nana Khadija qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai nana Khadija ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa alayka wa ala Jibril salam amincin Allah ya tabbata gare ka da kuma shi kansa mala'ika Jibrilu an gane ko wannan hadisin Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Sunan al-Kubra hadisi na 8359 to sai mu tashi istihbabu dalaqatul wajhi wat tabassum inda salam kar kuma kai mutun sallama ka hade rai kai fuskar shanu a'a ya kana sallama kana sakin fuska ko insha Allah